بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ta'limul muta'allim طريقة تعلم نا الشيخ برهان الإسلام الزرنوجي الحنفي رحمه الله تعالى وند يو زي زمو أشرين دا تقص دا وطن شعبان شكرا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو دايا دا تليه دا أربعين دا دايا wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin kamar yadda muka faɗa wannan shine darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka jiya mun tsaya shafi na ashirin da biyar kuma yau ma za mu tashi a cikinsa da malin yake ainihin bayani akan abin da ya shafi mahimmancin kwazo da ƙarfin niyya da ɗalibi ya kamata a ce ya kasance game da neman ilimi to shine ya ci gaba da cewa war ra'su fi tahsilil ashiya'i abinda a tushe wajen samuwar abu al'amurra to shine ya ce aljiddu wal himmatul aliya wato duk abinda kake son ka samu to abin da a tushe wanda a ginshiki game da samuwar wannan abun shine kokari wal himmatul aliya da kuma kwazo wanda yake madaukaki da himma wanda take madaukakiya faman kana ta himmatuhu malace duk wanda kwazon sa ya kasance hifza jami'i kutubi muhammad ibn al-hasan wato shine zai tsaya ya haddace dukkanin littattafan da muhammad ibn al-hassan rahimahullahu ta'ala ya rubuta al-hanafi wanda ya yi wallafe-wallafe kwaran da gaske ya daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suka fi kowa rubutu a mazhabar al-hanafiya to da a ce mutumin da yake da himma ya tasa littattafan nan nasa gaba ya ga cewa sai ya haddace su ya ce waƙatara na bai zalika lijiddu kuma wannan himmar tasa wannan ƙwazon tasa aka samu ƙoƙari ya gwamayu bi zalika da wannan himmat wato aka samu ƙoƙari ya haɗu shine ma'anar waqtarana ko ya gwamayu bi zalika da waccan himma da a tare da shi wal muwawabatu kuma aka samu dagewa da naci a cikin wato wannan har da tasa to fa zahiru abinda yake mabayani annahu sayahfazu aksaraha zai iya haddace mafi yawan littattafan nasa ko da ba zai haddace gaba ɗaya ba to abin da yake zahiri zai haddace mafi yawa na ainihin littattafan sakamakon ƙwazonsa da kuma ainihin dagewarsa da ƙoƙarinsa shi ne ce au nisfaha in kuma bai haddace mafi yawan littattafan ba to alal aƙalla zai haddace mafi rabi zai haddace rabin littattafan amma ba zai haddace ƙasa ga haka ba wannan ƙwazonsa ya kai shi ga haka wanda rubuce-rubuce ne da yawa fa'amma iza kanat lahu himmatun aliyatun amma aka samu ƙwazo maɗaukaki tare da shi walam yakun lahu jiddun amma babu ƙoƙari akwai ƙwazo akwai himma shine rashin kasala a ko babu ƙoƙari a cikin harda au kana lahu jiddun ko kuma akwai kokari tare da shi amma walam yakul lahu himmatun aliyatun amma babu wani kwazo a tare da shi babu wata himma maɗaukakiya tare da shi to in haka ya zama tun da an rasa reshe guda da ana son ya haɗa abubuwan guda biyu to fala fala ya hasulu lahu ilmun illa alqalil ilimi ba zai samu gare shi ba sai ilimi dan kadan sai ilimi dan kadan wa zakara shaykhu babban malami ya faɗa al'ajallu mai girma al'imamu jagora al'ustazu babban malami radiyuddini radiyuddini yardajen addini annai saburi wanda ana nasabta shi zuwa garin nai sabur rahimahullahu Allah shi masa rahama fi kitabin makarimul akhlaqi ya faɗi wannan magana cikin littafin makarimul akhlaq anna zalqarnaini lalle babban sarkin nan da ake kira aliskandar a wanda ya mallaki wanda sarki ne a farko ya mallaki faris da kuma rum da ƙarshe kuma allah ya mallaka mai mulkin duniya gaba ɗaya wanda ya daga cikin sarakuna waɗanda suka mulki duniya to shi an ce an kira shi zulkarnai da ƙur'ani ma ya ambaci kissarsa a suratul kafi shine saboda wasu sun ce saboda ya zagaya a bangarorin duniya gaba ɗaya ya je bangaren yamma inda rana ke faduwa ya je gabas inda rana ke bullowa shi yasa aka kira shi zulkarnain wasu kuma suka ce a'a ba haka ba akwai maganganu dai da dama akan haka to lamma arada an yi safira lokacin da ya yi nufin ya zagaye duniya ya yi tafiya a cikin duniya liyastauliya alal mashriq wal maghrib domin ya samu jibintar mafitar rana da mabuyar rana shawarar hukama kamin yayi wannan zagayen da alkur'ani ya ba mu labari summa atba sababan kaza kaza kaza to sai da yayi shawara ga masu hikima a zamanin sa cewa fi zalika to ga tafiyan da nake son yi ina son in zagaya bangaren gabas da bangaren yamma domin ina son in mulki duniyar gaba daya wakali sai ce amma shi a nashi tunani kaifa usafiru li hadha qadari min mulki ta yaya za a yi a ce in yi wannan tafiya mai wahala saboda wannan wannan sarauta kawai ta duniya domin wahalar da zai yi kamin ya samu sarauta kaga ba kaɗan ne ba ce a ce yanzu ka tashi ka fita sai ka kai bangon duniya na yamma sannan a baka wani mukami ko sai ka kai bangon gabas a gai akwai wahala to shi yasa yake mamaki tare da inkari ta yaya za a yi tafiya don ɗai in samu wannan mulki sai ce fa'in na duniya ƙalilatun faniyatun domin duniya ya kaɗan ne ce faniyatun kuma mai karewa ce wa mulkun duniya amrun haƙirun mulkin duniya kuma al'amari ne wulaƙantacce falaisa haza min uluwil himma kuma ko na yi haka wannan ai baya daga cikin ƙwazo maɗaukaki ba ƙwazo ba ne faƙalar hukama'u sai su masu hikima da ya ba shawara suka ce da shi safir a'a kai tafiya liyahsula laka mulkud duniya wal akhirah ka sa a ranka cewa za ka samu mulkin duniya da ma lahirat ƙada sai ya ce haza a hasan ya ce to in zan samu wannan shi ya fi kyau amma ni abin da ban gamsu ba a ce wai kawai zan mulki duniya kaɗai lahira kuma ba ni da komai to wannan shi ne nake ganin ɓata lokaci ne amma in zan samu duniya da lahirar to wannan ahsan abu ne mai kyau وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم يا فدا او wani hadisi ان الله تعالى يحب معالي الامور حقيقه Allah madaukin sarki yana son al'amuran madaukaka sune al'amuran lahira eh duk wani abu wanda yake yana sarar da kai zuwa ga rahamar Allah ranar gobe kiyama to yana cikin ma'aliyat ma'aliyal umur da annabi ya ambata Allah yana son su wa yakrahu safsafaha haka Allah yana son kaskantattun Allah yana kin kaskantattun al'amurra yana kyamusu baya son su su ne al'amurran duniya wanda ya shafi shugabanci ya shafi kudi ya shafi duk abin da yake dauda ne na duniya yana daga cikin safsafa wannan hadisi ne hasan wasu malamai sun inganta shi kamar shi a sheikh nasiruddin albani rahimahullah cikin littafinsa silsilatul ahadisi sahiha ya ce hadisi ne hasan wakila wasu malamai suka ce wakila to masu faɗa sun faɗa ko kuma an ce a wani waƙe fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama salla asaka ka mustadimi yace fala ta'jal bi amrika kar kai gaggawa da al'amarinka duk abin da kake nema kar ka ce ni yanzu yanzu yanzu yanzu nake son in samu kaza kar kai gaggawa saboda haka na fara karatu shikenan nan da shekara kaza ni ma aji ne ina tafsiri aji ne saman mimbari aji ne ina huduba aji ne ina wa'azi kar kai gaggawa wastadim kai dai ka nemi dawwamar abin da kake so eh ko ba haka bane duk abin da za ka samu in ba zai dawoma ba aikin banza ne in ma kuɗi kake nema to ka nemi dawomar kuɗi sai ya baka misali ya ce ai fama salla a saka babu abin da zai miƙe sandakka da ta karkace ta mustadimi kamar neman ta dawoma ya haka ce ka yi amfani da wani abu wanda zai miƙe ta ta koma lahiyalu to dawomar ta ya fi muhimmanci in dai har ya zan ko ka daidaita ta tana iya lalacewa tana iya karewa tana iya bushewa to gara ka nemi ta dawwama haka ko ba haka bane to wannan shine akan ce kakan ce sallaitul asaya idza layyantaha bin nari idan sanda ta karkace ka dan gasa ta ga wuta ta ɗanyi taushi sai kan miƙe ta ta koma su cire ta lahiya lau to kakan ce sallaitu asaya bin nari ko kuma salla asahu bin nari an gani yawa dama shi lafazi ne daga tasliyati ne gashi na alkur'ani wa tasliyatu jahi an fahimta shine a ɗan gasa a wani abu haka da wuta to shi ake kira at-tasliyatu isadi in yazo da sine shine zai zo zai zama dai da kewa to shine yace fama salla asaka ko wato babu abin da zai miƙe sandarka ka mustadimi kamar abin da zai nemi ita sanda din ka dawwama saboda haka wuta za ta iya miƙe sandarka in tana ɗan ya talan kwashi amma wannan bai sa ta dawwama yana nufin duk abin da zai sa al'amarinka ya yi kyau to wannan ba shi ne ahamma ba abin da ahamma shi ne dawamar abin dawamar abin ƙala abu hanifa ta abu hanifa ya faɗa li abi yusufa ga baba yusuf rahimahumallahu ta'ala allah shi musu rahama su biyu shi abu yusuf ɗalibi ne ga abu hanifa abu hanifa malaminsa ne to sai shi abu hanifa yake ce masa kunta balidan da ka kasance balid mara fasaha mara hazaka fa akhara jatkal muwazabatu amma sai dagewa da naci ta fitar da kai daga rashin fasaha ka zama mai fasaha daga ba ashe kaga ko da mutum baya da fasaha sakamakon naci da ƙoƙari wannan zai iya taimaka masa sai ya zama mai fasaha sai ce wa iyaka wal kasala ine maka kashedi ka nisanci kasala fa innahu shu'umun domin babu albarka cikin kasala kunci ne ash-shu'um a larabci shine diddul baraka duk abin da yake kishiyan albarka shi ake kira ash-shu'um a larabci an gane ya ce wa afatun azimatun kuma kasala wani aibi ne mai girma ƙali shekul imamu abu nasirin abu nasirin as-safar al'ansari rahimahullahu ta'ala to babban malami da ake kira abu nasirin as-safar yana cewa ya nafsi ya nafsi la turhi anil amali في البر والعدل والإحسان في مهلي فكل ذي عمل في الخير مغتبط وفي بلاء وشؤم وفي بلاء وشؤم كل ذي كسل يتي يا نفسي an gane nafsu munada ne bi hasfi ya'ul mutakallim bi hasfi ya'il mutakallim asalinsa ya nafsi ya nafsi to sai shafe ainihin ya'ul mutakallim sai yawa sinun kasara din ta zamo dalala akan ita ya'un din da aka shafe ya rayuwata ya rayuwata wannan ta'kidi ne ya nafsi ya nafsi karfafawa ne la turhi ko kada ki yi jin kada ki yi kasala shine la turhi ko karki sassauta karki kasa kasa anil amali ko karki ja baya anil amali daga barin aiki fil birri wajen alkhairi duk abin da yake alheri ne to kada ki ai ki abin nan ki yi sakaci a kansa ko ki yi jinkiri a kansa ko kuma ki yi ƙasa-ƙasa ko ki yi baya-baya a aikin alheri gaba ake son a ga mutum ba wai baya ba to shi ne wal adali hakanan laturhi kar ki ainihin sassauta game da adalci ba a buƙatar wani sassauci game da adalci ba a buƙatar wani jinkiri game da adalci an gani dama a tarahi shi ne yin ƙasa-ƙasa da abu abinda kuma ana buƙatar ya sama sai ka zo ka yi ƙasa-ƙasa da shi to haka karki ƙasa-ƙasa game da aikin alkhairi ko adalci wal ihsani da kyautatawa amma fi mahali a cikin sauƙi kuma ba tare da ke wahalar da rayuwarki ba ba tare da ke wahala ba rana gwargwaron abin da ke kike iyawa almahal shi ne arrifku sauƙi sai ce fa kullu zai amalin fil khairi duk wani mutum ma'abuci aiki a cikin alkhairi mabuta babban abin wa hasada ne akwai wasu gehe masu yi masa hasada akwai masu yi mai hasada kwarai akwai masu yi mai mugunyar hasada wasu hasada su ta bakin ciki ce wasu kuma a'a abin da yake a kai shine suke fatan su ma su zamo haka algibta kenan to haka duk wani ma'abuci aikin alkhairi to akwai wasu gehe waɗanda su suna san su ne mai hasada to haka ka ɗauka wai sai in ka tara kuɗi ko kana da mukami duk wani aiki ko saraka kake yawan yi to ga akwai wasu gehe masu yi hasada sannan wa kullu zai kasalin wa kullu zai kasale dukkan wani ma'abuci kasala to fi bala'in yana cikin musiba wa shu'umin da kuma rashin rashin albarka kuncin rayuwa domin mai kasala ba yadda za a yi sabo abin da yake so ko zai samu ba zai samu alkhairi ba qala al-musannifu to shi mai wannan littafi az-zarnuji yana cewa wa qad ittafaqa li fi hadha al-ma'na haqiqa ya samu haduwa gare ni wasu yan baitoci ta fuskar wannan ma'ana da'i nafsi takasula wa tawani wa illa fasbuti fi zal hawani falam ara lil kusala al-hazz yu'ti سوى ندم وحرمان الأماني دعي نفسي يا كل ريواتا كبر التكاسل كسالة والتواني دزنكري وزائك الخير وإلا إنكو باكي إيه بلي كسالة تفسبتي في ال... في ذا الهواني كتبتا أتكن ونن كسقنش أنا دو وندا بايا بلين كسالة دزنكري الخير to zai tabbata ne akan kaskanci da wulakanci don ba zai iya neman manama rayuwarsa abin da ya kamata ba sannan falam ara alhazza ni ban ga wani rabo ba lil kusala jam'u kaslan eh ban ga wani rabo ba lil kusala ga masu kasala yotsi rabon da yake bayar da wani alkhairi siwa na dame in ba na dama ba wa hirmanil amani da kuma rashin aminci duk wanda an ma'abuci kasala to banga wani rabo da yake samu ba banga wani rabo da yake zuwa gare shi ba in ba nadama da rashin aminci ba kullum cikin nadama yake kai lokaci kaza da na yi kaza da kaza ya kasance kaza wakila an ce kan min haya'in wa kam ajazin wa kam nadamin jammin tawallada lil insani min kasali إياك عن كسل إياك عن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شك عن كسل yace kam da dama so da yawa min haya'in ake samun kunya wa kam ajizin da dama ake samun gajiyawa wa kam nadamin da dama ake samun nadama jannin mai yawa kuma tawallada ya auku lil insani ga mutumin kasalin saboda kasala so da dama ma abuci kasala sai ga ya samu kunya ta hana mai yin abin da ya kamata ko gajiyawa ko nadama ya ce iyaka ka shaidinka ka nisanci an kasalin daga kasala fil bahsu wajen bincike an shubahi an shubahin daga al'amura waɗanda suke suna da shubuha suna da rikici ka zama kullum mai bincike aka al'amuran da suke da shubuhat domin ka sabu walwale su abin da ya kama da haram ko halat sai ka je ka yi bincike ka gano hakikanin gaskiya aka al'amarin wanda yake haram sai ya tabbata haram wanda yake halat sai ya tabbata halat ya ce fama alimta to in ka yi binciken nan akwai wata nuskan da akwai wata nuskan da ba haka ba don wannan baitin yana da gyare-gyare akwai wata nuskan maƙat alimta maƙat alimta madadin fa'un sannan tare da ƙarin ƙad eh wannan nuskan kuma fama alimta bayan ka yi bincike duk abin da ka gano na gaskiya to sai ka yi aiki da shi ko ba haka ba wa ma shakka duk abin da ya saka kwankwanto an gani shakka ne sai a gyara wa ma ƙadi shakka duk abin da ya saka kwankwanto an kasali to wannan abin ya samu asali ne daga kasala in haka ga kada shakku a ka al'amari to kasala ce ta bayo gare ka na rashin ƙwazo wajen bincike da ka yi bincike za ka yi ne to ka gani ashe abin da ke haifar da kwankwanto shine kasala shine cewa karkila hakika an faɗa alkasalu kasala min qillati ta'ammuli wajen karancin lura da tunani fi manaqibil ilmi game da darajojin ilimi wa fadailihi da falalarsa ma'ana a yana daga cikin kasala an gani da ake samu na ƙarancin yin tunani da zurfa tunani game da manaƙibil ilmi darajojin ilimi da falalolinsa saboda haka fayan bagilin muta'allim ya kamata ga ɗalibi an yaba asa nafsahu ya aiki rayuwarsa ala tahsili akan tara ilimi wal jiddi da kokari wal muwazabati da dagewa bit ta'ammuli ta fuskar tunani fi fada'ilil ilmi wajen falala ilimi فإن العلم دومين شي علمي يبقى yana wanzuwa bai baka ma'lumat idan abubuwan da an ka sani suna nan in fa ba su nan to babu ilimi ko ba haka ba eh baqa'ul ma'lumat shine ilimi ababen da ka sani alatu din da ka sani abubuwan da ka sani kan rike to su ne wa ilimi da zaran baka da su to babu karatu wal malu dukiya ya fana yana karewa kama kala amirul mu'minin ali ibn abi talib kamar yadda jagoran mu'mine ali ibn abi talib ya faɗa karramallahu wajhahu Allah ya karrama fuskarsa da sauran sahabbai gaba daya radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malu فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال سيدنا علي يكي وربينا من يدى قسمة الجبار فينا غربان دا Ubangijinmu mahalicinmu ya yi gare mu, abinda Allah ya raba ya ba mu tunda ya ce na hannu ƙasam na bai na mai isha ta fil hayatun duniya, ko ba haka ba. To wannan rabon da Allah ya yi, mu mun yadda da abinda Allah ya raba ya ba mu. Me ya ba mu? Lana ilmi. Mu Allah ya ba mu ilimi, ya ba mu karatu. Walil a'ada imalu sai ba maƙiyan mu dukiya. su cikin rabon Allah Allah ya ba su dukiya mu kuma an ba mu ilimi to mu mun gamsu da abin da Allah ya ba mu ba mu da dukiya amma muna da ilimi amma makiya waɗanda ba mu ba tun daga arna har munafukai su ko dukiya an ka ba su me yasa fa innal mala yafna an qaribi domin dukiya karewa take nan kusa wa innal ilma hakika ilimi ya baka yana dawwama la ya zalu baya gushewa baka taba ji an ce dawa ne malami ne ba amma yanzu jahili ne babu wannan amma za a iya cewa dawa ne mai kuɗi ne amma yanzu to kaga wannan baiti yana tabbatar da falalar ilimi akan dukiya ko ba haka ba kenan ilimi ya fi dukiya falala saboda ni saboda wannan dalili ilimi na tabbata baya gushewa amma dukiya na karewa kuma nan kusa wal ilmun nafi'u ilimi mai amfani yahsulu bihi husnul zikri to yahsulu bihi yana samuwa bihi a dalilin shi ilimin husnul zikri kyakkyawan ambato abin misali duk wanda Allah ya ba ilimi mai amfani to zai samu ambato kyakkyawa ga duniya yanzu shi mai wannan littafin ai baya ko ba haka ba amma duk sanda za a ambace shi za ka ga addu'a ce kyakkyawa ambato kenan ko ba haka ba a zamaninsa an yi mutane masu dukiya amma ina sunansu yake to a zamanin al'imamu malik in an ka ce ka kawo mutum biyar waɗanda ba malamai ba amma mawadata ne an ba ka aiki babu su to wannan da yana nuna maka bambancin ilimi da dukiya hatta sarakuna in ba faɗa sun kayi da malamai ba to ba za ka ga ambace su ba kuma yan ambace su a wannan babin zargi ne da aibatawa sai sarakunan da suka yi amfani da sarauta suka taimaka ma malamai aka tsayar da addini to sai da za ka ja ambace su amma shi malami ko ya yi hulɗa da sarakuna ko ya yi hulɗa da masu kuɗi ko bai yi ba muddin dai iliminsa al'ilmin nafi'i ne a kiyaye wannan ƙaidi to yana da kyakkyawan ambato ko ya shekara dubu da rasuwa to wannan ilimi ɗaya da haka to da haka komai kuɗinka a zamanin ɗan shehu usman ɗan fodi an yi masu kuɗi ko ba a yi ba amma an ce yanzu ka kawo mutum biyar a zamanin ɗan fodi miloniyas a wannan zamani akwai wahala eh to shi ne yake faɗa a nan amma wa ya buƙa zalika kuma wannan ambaton nashi kyakkyawa zai ci gaba da tabbata ba da wafati ko bayan ya mutu amma don kana da kuɗi ka mutuwa zai ambace ka ba ruwan kowa da kai fa innahu hayatun abadiyya shi ilimi rayuwa ce ta dindindin rayuwa ce ta har abada ilimi rayuwa ce ta har abada wadda ba ta yankewa أنشدنا الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتي الأئمة يتي يا ريرا منا بيتوتي الشيخ babban malami al-Imam Jagora al-Ajall mai girma Zahiruddin mataimakin addini mufti al-a'imma shine mufti mai fatawa ga shugabannin malamai Hasanu bin Ali ana kiransa da Hasanu bin Ali al-ma'ruf wanda ake kiransa da bil marginani bil marginani rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama ga abin da yake cewa tsakanin malamai da jahilai al-jahiluna famauta qabla mautihim wal'alimuna wa in matu fa ahya'u yace aljahiluna jahilai fa mauta matattu ne fa gawawaki ne qabla mautihim tun kamin su mutu saboda haka duk inda jahili yake ko da yana tafiya ne ko ka ganshi yana rayuwa to matacce ne bai da bambanci da gawa amma wal alimuna malamai fa ahya'u rayayyu ne wa in matu ko da sun mutu saboda za a ci gaba da ambatonsu ko ba haka ba sun rubuta littafi kaza sun musuluntar da wani sun karantar da wani sun yi kaza sun zazzage ɗalibai saboda haka ba za a manta da su ba amma jahili da ya mutu shi kenan ko yana raye ba ruwan kowa da shi ko ambatonsa ma ba a yi wa an shadana shekul islami burhanuddin a ya rera muna baitoci shine Sheikhul Islam tsohon musulunci Burhanuddin Hujja addini wa fil jahli qabla al maut mautun li ahlihi fa ajsamuhum qabla al qubur quburu wa in imra'an wa in imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hina an-nushuri nushuru yace wa fil jahli kaga abin da ya shafi jahilci mautun li ahli jahilci wa mutuwa ne ga ma'abuta jahilci qabla maut kuma tun kanin su mutu saboda haka in ka kira jahili matacce ba kai kuskure ba ko da yana rayu me yasa fa aje samuhum domin naman jahilai gangunan jikin jahilai ƙuburu matsayin ƙabarbara suke ƙablar ƙuburi tun kame a tona ƙasa a sa su cikin ramu da haka shi jahili wata ƙaramar gawa ta ka yawo bisa doron ƙasa to saboda haka fa'aji samuhun naman jikinsu ƙuburu matsayin ƙabarbara suke ƙablar ƙuburi kamin ƙabarbara na haƙiƙa kamin a sallama su cikin makabarta kamin a turbuɗe su cikin ramu wa inimra'an kuma haƙiƙa idan ya zan mutum lam ya haya bil ilmi bai raya rayuwarsa da ilimi ba to mai yutun kafa sani mata cina babu abin da zai mai da ɗan adam raye sai ilimi in dai har mutum bai yi ƙoƙari ya rayar da kansa da ilimi ba to matacce ne kuma walaisa lahu nushuru ba ya da falkawa daga rabkana hinan nushuri lokacin da ake tada mutane daga cikin kaburbura domin su malamai idan aka yi busa misali kowa ya mutu to za a sake wata busa ta biyu wadda kowa zai tashi tun daga wanda ya fara mutuwa a duniya har zuwa wanda ya zamo na ƙarshe mutuwa to waɗanda an malamai lokacin da za su tashi a wannan lokaci su za su tashi a matsayin masu ilimi saboda haka da ƙasa ta buɗe sun fito sun san ina za su ji sun san kuma me za su yi to amma su jahilai waɗanda ba su da ilimi ba su da wannan faɗakarwa su cikin rabkana da gafala da duhu kamar yadda suka rayu kamar su mutu kamin su mutu to haka za su tashi eh Allah ya raba mu da jahilci ba su ma san ina za su yi ba kamar yadda za a ga misali jahili zai zo ya yi taɓarna ya taɓarna sai malami ya zo ya faɗakar da shi shi kuma malami ko rabkana ya yi to yanzu kana ganin ya abin ya faɗaka to wannan shi malamai suke kira aljinas a ilimin balaga kawo kalmomi guda biyu amma kowace ma'anar daban kamar faɗin Allah ta'ala wa yau ma ta kuma sa'atu ya kusimul mujirimu na malabi su gaira sa'a a gani wa yau ma ta kuma sa'a ranar da kiyama za ta tsayu to kafirai za su yi rantsuwa su ce ai mu ba mu zauna a cikin kaburbura ba a gaira sa'a ai bai wuce awa ɗaya ba to sa'a ta farko kiyama sa'a ta ƙarshe ta biyu lokaci time to wannan shi ake kira aljinas a ilimin balaga so da haka menene walaysa lahu hinan nushuri an gane annushuru na farko shine alimtibahu min alghafala shine mutum ya fadaka ya zama a fadaki lokacin da yake rabkane nushuru na biyu na ƙarshe shi kuma yana nufin tayar da matattu daga cikin kaburburra saboda haka su jahilai ba su da falkawa daga rafkana a lokacin da ake tayar da mutane daga ainihin kaburburra wa ƙala wani wanda ba shi ba ya faɗa أخل علم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم أخو العلم ما أبوتي علمي أخو أنا بما أنا الزوج أيز العلم ما أبوتي علمي حي رأييني خالد ba da mauti kuma ko bayan ya mutu to dawwamamme ne hayyun khalid rayayye ne kuma dawwamamme ba da mauti ko da bayan ya mutu ne wa ausaluhu kasusuwan jikinsa ramimu sun rugurguje ainihin ta turabi a gargashin ƙasa ma'ana ga can kasusuwa ne ma sun rugurguje sun kakkarye a cikin ƙasa amma kuma duk da haka yana na a duniya kamar bai mutu ba ko ba haka ba kullum ana yawan ambatonsa kullum ana yawan ambatonsa sai ka ce ma yana nan yadda ba ake ambatonsa ma ba a ambaton wasu waɗanda suke rayu a wannan lokaci to sai ilimi wazul jahali shi kuma ma'abuci jahilci maitun matacce ne wa hawa yamshi alasara kuma ga shaida tafiya bisa ƙasa amma matacce ne ba ruwan kowa da shi saboda babu karatu yuzannu ana zatonsa min al-ahya yana cikin rayayyu wa huwa adimu alhali shi kuma mutumin wanda an karasa na wanda babu shi ne su masu waɗanda ke rayuwa tare da shi su suna zaton harayayye ne ko ba haka ba ne to amma kuma babu shi da shi da babu da adamu ne shi rashi ne don da samunsa da rashinsa duk guda ne jahili da samuwar da haihuwar jahili da rashin haihuwarsa duka matsayinsu ɗaya ne in har jahilcin nasa bai yi amfani da shi ya jefa cikin halaka ba kenan in hakan ya faru to rashinsa ya fi samuwarsa alkhairi waƙala akhar wani malami yake cewa hayatul qalbi ilmun fagtanimhu wa mautul qalbi jahalun fajtanibhu hayatul qalbi abinda zai raya zuciya ilmin shine karatu fagtanibhu saboda haka karibaci ilmi wa mautul qalbi abinda ke kashe zuciya jahalun jahilci fajtanibhu kan nisanci jahilci wa an sharina shaykhul ustazu shaykhul islam burhanuddin rahimahullahu ta'ala to babban malami ya rera mana baitoci al-ustaz malami shekul islam malamin musulunci burhanuddin hujja addini rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama zal ilmi a'la rutubatan fil maratibi wa min dunihi izzul ula fil mawakibi yace zal ilmi haƙiƙa ma'abuci ilimi a'ala rutubatan shine mafi kai kololuwa wajen daraja fil maratibi a cikin darajoji in ana magana daraja daraja daraja to wanda yafi zama koli gaba ɗai shine ba abuci ilimi jahilci ne ke sa ana kaskanta mai ilimi akan wani abu na daban jahilci ke sa ana rena matakin ilimi akan wani mataki na daban rashin ilimi ne wannan wa min duni yana koma bayan darajar karatu izul ula buwayar darajoji ko ɗaukake-ɗaukake fil mawakibi a cikin dandazo na al'umma daban-daban jau'u mawkib shine aljama'at duk wani mukami na ɗaukaka a cikin dandazon al'umma to yana koma bayan matakin ilimi kila a ce kai a shugaban ƙasa ko kai a shugaban sojoji ko kai a shugaban 'yan sanda ko kai a shugaban duk wata dai wani gungu wani dandazo wani maukib na al'umma a ce kai ne shugaban su gaba ɗaya to wannan matsayin yana koma bayan matsayin ilimi فضل العلم يبقى عزه متضاعفا وذو الجهل بعد الموت تحت التيارب فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى رقي ولي الملك وللكتائب سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا فبي حصر عن ذكر كل, كل المناقب فبي حصر فبي حصر عن ذكر كل المناقب يتي فضل علم ما أبوشي علمي يبقى إزه كويوشي درجة سادة وما تكي متضائفا كما تنقال نننكوا نننكوا كل ci gaba take tana ta karuwa tana zamowa ninkin ba ninkin daraja mai ilimi wazul jahili shi kuma abuci jahilci ba'al al bayan ya mutu to ta hatar ta yare bi zai kasance ne karkashin turda babu wani abu nahi da zai saura da zara an tona kabari aka sa shi cikin ƙasa shi ne a ta yare shi kenan an raga an gama da shi fahihata ya nisanta la ya ruju madahu baya ƙaunar kaiwa ga mataki na darajar ilimi manirtaka duk wanda ya ɗaukaka duk mutumin da ya samu ɗaukaka to da wahala ka same shi yana ƙaunar ya kai ga mataki na ilimi ruƙiya waliyil mulki wanda ya ɗaukaka ɗaukaka irin ta ma'abuci sarauta walil kata'im ko kuma wanda yake jagora ne na sojoji na yaƙi rundunoni na yaƙi jam'u katiba wahiyar jaishu shine runduna ta yaƙi aljiyosh su ake kira alkata'ibi to duk wanda ya kai ga irin wannan mataki Allah ba zai bar shi ba zai bar zuciyar shi ya ƙaunaci ko kuma ya yi fata ko ya yi burin ya samu wani mataki na ilimi ba wannan yana da wahalan gaske sa'umli alaikum zan yi muku shitta ma'ana zan karanta gare ku ko kuma ku kiyaye ba'aba ma fihi sashin abin da ke cikin ilimi na darajoji fasma'u saboda haka ku saurare ni fabi hasarun amma ku sani tare da ni akwai kasawa shine hasarun akwai kasawa tare da ni akan ni an zikiri kullil manaqibi in ce wai za a ambaci duk wata daraja ta ilimi wallahi ban iya don yawa gare su duk wanda ya ce maka zai kawo maka falala ta ilimi gaba dai to ya ma karya ya dai kawo iya abin da yake iya kawowa domin mi huwan nuru huwan nuru kullun huwan nuru kullun nuri yahdi anil ama وذو الجهل وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب yace huwa nuru shi ilimi shine haske kullun nuri dukkanin haske yahadi kuma yake shiryarwa anil ama daga makanta duk wanda ya zama makahu to abinda zai warkar da shi haske duk wanda ya zama makahu akan al'amurra to abinda zai shirye da shi shine karatu da ilimi wazul jahali ba abuci jahilci marar dahari shuɗewar zamani bainal gayahibi shi koyaushe yana cikin duffai masu tsananin duhu shine algayahibi kullun cikin duffai yake masu tsanani kullun cikin duhu yake kuma duhu wanda yake mai tsanani shine na jahilci da rashin fahimta huwa zarwatu shamma'u tahmi man iltaja ilaiha wa yamshi aminan fin nawa'ibi yace huwa zarwa ko azzurwa ko azzirwa duk ana karantawa bi taslisi zali azzurwa ko azzirwa ko azzarwa abinda ake nufi shine tsololuwar abu tsololuwar komai saman komai a larabci ana kiran shi zurwatu tsololuwar dutse ana kiranta zurwa tsololuwar mutum ana kiranta zurwa tsololuwar icce tsololuwar komai to shi ilimi huwa zurwatu ita wata irin tsololuwa ma'ana wani irin wani irin mataki ne na sama ashamma'u kuma wanda yake madaukaki shine ma'ana ashamma'u eh mu'annas ne na ashammu yan ce ashammu ana nufin madaukaki a larabci to in za a yi ta'anisin sa sai a ce ashamma'u ai al'aliya wato ilimi huwa zurwa wata irin ɗaukaka ce a shamma'u maɗaukakiya tahami tana kiyaye maniltaja duk wanda ya nemi malaba ilaiha zuwa gare ta wayamshi ya dinga tafiya amina yana amintacce fin nawa'ibi a cikin al'amurra masu tsanani to wannan sai ilimi jam'u na'iba in an ce na'iba وهي الشدة أو المصيبة كوكما النازلة وانا أبو ديسو كما ردادي به ينتجي والناس في غفلاتهم به يرتجي والروح بين الترائب به da ilimi ne yantaji mutum yake tsira duk wanda bai da ilimi to babu yadda za a iya tsira sai dai halaka wannasu alhali su ko mutane fi gafalatihim suna cikin raukanarsu shi kuma sai ka gaya ku bata ya tsira bihi da ilimi ne yartaji mai ilimin yake kaunar rahama ko yake kaunar samun aljanna war ruhu lokacin da rayuwa ita kuma bayyana tara'ibi ko tana tsakankanin kasusuwan haƙarƙari shine kasusuwan kirji ma'ana lokacin da rayuwa ta zo fita to sakamakon ilimi ne mai rayuwa yake fatan ya samu rahamar Allah kamin rayuwar tashi ta fita sabanin jahili bihi yashfa'u al-insanu man raha 'asiya ila dark ila darkin nirani sharral awaqibi yace bihi a dalilin ilimi yashfa'u al-insanu mutun yake ceton marraha wanda ke tafiya asiyan yana mai sabon Allah ila darkin nirani zuwa ƙasan wuta sharral awaqibi wadda ko sharril awaqibi eh ila darkin nirani sharril awaqibi wato yake in kace sharril awaqibi sai ya zambadal na na anniran in kace sharril awaqibi sai ya zan mansubun ne bi fi'ilin muqaddar ma'ana ila darkin nirani a'ani sharral awaqibi haka kuma yana ya zama wa sharrul awaqibi sai ya zan ila darkin nirani huwa sharrul awaqibi duka wa'annan fuskokin shi shar yana da doka yana dokan nasba yana dokan jarra sannan yana dokan rufu'a ma'ana wai duk wanda ke tafiya cikin sabon Allah zuwa ƙasan wuta to a dalilin ilimi ne shi mai ilimi zai cece shi wanda ita wuta sharril awaqibi ita ce mafi sharrin al'amurra da ake da ake koma zuwa gare shi ita ce mafi sharrin makoma al'awaqib jam'u aqiba shine ma yi husha nuzuluhu abinda ake jin tsoron aukuwarsa mun gani yawa faman ramahu ramal ma'ariba kullaha ومن حازه قد حاز كل المطالب فمن رامه duk wanda ya nemi ilimi ramal ma'ariba kullaha ai ya nemi dukkanin bukatu na duniya ba wani abu da ya saura kuma duk wasu bukatu ya riga ya neme su wa man haza hudu wanda ya tara ilimi qad haza kullal matalibi to ya tara duk wani abin nema to kaga mutum yana da ilimi yana neman wani abu na daban kaga rashin sani ilimi shi zai jawo maka komai yi kokari ɗaya ka tara ilimi da ka tara ilimi to komai zai zo ɗaukaka zai zo kuɗi ma zai zo komai zai zo bakin gwargwado huwa al-mansibu al-ali fa ya sahib al-hija idza niltahu hawwin bi fawt al-manasibi huwa al-mansibu shi ilimi shine matsayi al-ali madaukaki fa ya sahib al-hija ya kai ma abuci hankali idza niltahu in ka samu ilimi hawwin to ka kaskanta bi fautil manasibi da rashin darajoji da duniya mana inda ka samu ilimi abinda kawai kan rasa shi ne matsayi na duniya to wannan abin ka wulakanta shi ba komai ba ne domin ilimi shi ne jagora shi ne babba shi ne hau ka kaskanta ka wulakanta bi fautil manasibi da kubucewar darajoji ko matsayi ko mukamai na duniya fa'in fataka duniya wa tsibu na'imiha fagammit fa'in na ilma khairul mawahibi fa'in fataka duniya in duniya ta kubce ma baka same ta ba wa tsibu na'imiha daɗin ni'imar duniya ya kubce maka fagammit to ka rufe idanunka mana ka rufe ido ka kau da kai fa innal ilma domin shi ilimi haƙiƙa ai khairul mawahib shine mafi alkhairin kyaututtuka duk wata kyauta da zaka samu ba dai kana da ilimi ba duniya da ni'imar duniya ka rasa to ka rufe idanunka akan wannan ma'ana karka damu shine ma'anar fagammit eh karka damu da wannan muddin dai akwai karatu wa unshittu li ba'dihim arera min waƙe ga wasu daga cikin magabata idza ma'tazzazu ilmin bi ilmi fa ilmul fiqhi aula bi i'tizazi fa kam tibin yafuh wala kamiskin wa kam tayrin yatiru wala kabazi idza duk lokacin da ma'tazzazu ilmin ma'abuci ilimi zai nuna ɗaukaka da buwaya bi ilmin a dalilin ilimin da Allah ya bashi to ka sani wa fa ilmul fiqh ilimin da zai taimake ka ka fahimci addini aula shi fi dacewa bi itizazi da nuna girma ko takama shi fi cancanta a nuna takama a kansa ilmul fiqh duk wani ilimi da za ka yi karatu to ilmul fiqh aula bi shi yasa ibnu wannan a ƙasidarsa da ake kira ashamakakiya ina jin ko yake cewa hussa ilmin fiƙihi biddar sifakun kallaisi auka ashabin wal'utaki wafin hadisin nabawi illam takun mislal bukhari fakun kalbai haƙi ya ce ya kai ɗalibin ilimi ka ware ilimin fiƙihu da karatu ko da yaushe ba na su ɗalibin ilimi ya baiwa ilimin fiƙihu fahimta sama ga komai sai ke cewa fakun kallais ka zama kabar al'imamu da ake kira laisu bin sa'ad babban malamin na a misar abokin imamu malik ne al'imamu malik wasu ma na cewa huwa afqahu min malikin shi laisu bin sa'ad wasu na ganin ma yahi maliku fahimta yahi maliku karatu to shi ne ya ce wai ka yi ƙoƙari ka zamo ka masa to in ya buwaye ka zamo auka ashhabi ko kuma mala ashhabu almajirin maliku kaga ayyo ƙasa ƙasa in ashhabu ya ya buwaya wal utaqi to ka zabo kamar ɗan ƙasin wannan a fiƙihu kenan sai ce wa fil hadisin nabawi a hadisi kuma na annabi sallallahu alaihi wasallama in lam takun misal al-bukhari in baka zama irin al-imam al-bukhari ba to fa kun kal bayhaqi ka zama ka ba abubakar al-bayhaqi ana zara ce an rawa hulbayaki to kaji an riga an raba a fiƙihu an zaro ma inda ake son ka zamo kamar su a hadisi kuma ko dai al-imam al-bukhari ko al-imam al-baihaqi ibnu wannan haka yake faɗa ash-shamaka ash-shamaka sunan kasidar tasa kenan tana da muhimmanci kwarai da gaske zuwa gaba insha Allah za mu samu lokaci mu saka ta ibn wannan ake kiransa to ya kawo hikimomi kwarai da gaske an gani ya kawo hikimomi da yawa a cikinta to shine ne yake faɗa fa ilmul fiqh aula bi itizazi ilimin fiƙihu shi ya fi cancanta a nuna ƙasaita a kansa domin fakam ɗibin da dama ake samun turare ya fuhu yana ƙamshi amma walaka miski amma ƙamshinsa bai kai na miski ba to ko ilimi haka ne da dama za a samu wani fanni na ilimi amma ba kamar wani fanni ba ne ba ba haka ba ne to shi yasa ya ce maka ilimin fiƙihu wanda Allah ya ba fiƙihu fahimtar addini to shi shi ya fi cancanta ya nuna kasaita sama ga kowa a duniya domin wa kan tsairin da dama ake samun tsuntsu ya tsiru yana hira sama amma wala ka bazi sai dai ba zai zama kamar shaho ba ko ba haka ba shaho ya fi shi tashi sama to wannan shi ne to haka ilimi shi ko cikin masu ilimi kai ka san wani yayi ne ya yi wani kasan wani ya fi ka in ana magana ilimi aka ambace wani to kai sai ka gama lassa bi shay'i to hakan to shine ana magana tsuntsaye da an ce shahu to wani tsuntsu ba komai bane to haka ana magana ilmul fiqh wannan matsalin fiqh ne duk wata matsala ta addini ya fahimce ta kuma in ka tambaye shi zai iya ce ma ga yadda take to wannan ba ka masa duk abin da ka karanta kai in ba haka kake ba to baka kai shi ba na ba ta gane wa unshittu aidan an rera min waka kuma alfiqhu anfasu shay'in anta zakhiruhu man yadrus alilma lam tadrus mafakhiruhu فاكسب لنفسك ما أصبحت تجهله فأولى العلم إقبال فأول العلم إقبال وآخره يتعال فقه فقه an fasu shai'in shi ne mafi tsadar komai an ta zahiru wanda kai za ka tara shi duk abin da za ka tara a matsayin ajiya to fikihu ya fi komai tsada man ya ilma duk wanda yake darasin ilimi yake karatu dare da rana to lam tadrus mafakhiruhu to darajojinsa ba za su tsufa ba darajojinsa da mukamansa ba za su bice su shafe a waye gari babu su a duniya ba in dai kana karatu in ka ga mutum ya waye gari duk wata kima tashi ta zube ya lalace to baya karatu amma ka sani kana karatu to mukamanka darajojinka suna ƙara yi sama suna ƙara yi sama ko da ka bar duniya haka ka nema li nafsika ga rayuwarka ilimi ko kuma ma asbahata tajhaluhu ilimin abin da ka waye gari kana jahiltarsa duk abin da ka san ka jahilta to yi kokari ka neme sanin saga rayuwarka fa awwalul ilmi domin farkon ilimi wa akhiruhu da karshen sa iqbalu arziki ne shine ma'ana iqbalu saboda haka lokacin da kake neman ilimi farkon lamari da lokacin da ka zama malami karshen lamari duka arziki ne babu talauci babu wahala babu kaskanci babu nadama kuma yace wa kafa bi lazzatil ilmi ya isa ya zamo dadin ilimi wal fiqhi da fiqhu wal fahmi da fahimta shine zamuwar ilimi da'iyan yana kiran mai shi wa ba'isan yana zaburar da mai shi lil aqili ga wanda yake mai hankali duk wanda an mai hankali kuma aka yi sa'a yayi karatu to kullun iliminsa yana kiransa ne zuwa ga abin da yake daidai kullum iliminsa yana zabar da shi zuwa ga abin da yake daidai ala ta hasilil ilmi akan kokarin tara ilimi kullum abin da ilimi yake kiran ka kenan Kesa duk sanda kake karatu kuma kana ƙara gano rauninka. Eh, shi dama ilimi haka yake. Kana karatu kana ƙara gano cewa kai ba kowa ba ne. Wannan shi alamun kana kana kana kana kana karatu kenan. Amma in kana karatu kana ganin cewa aini na yi kaza na zan kaza na zan kaza to an samu matsala. Amma al'ilmul muhakkak al'ilmun nafi mai shi na yin shi ne yana ƙara gano jahilcinsa da kurakuransa. Waƙari ya tawalladur kasulu, haƙiƙa, kasala yana samuwa min kasaratul balgami saboda yawan majina. Daga cikin dalilan da ke sa mutum ya zamo kasala, mai yawan kasala. to shi ne yawan majina a cikin jikinsa duk wanda majina ta yi mai yawa a ciki don ita majina ba a bukatar jiki bai da ita a gani don in babu majina ga jiki to da adam bai iya rayuwa amma ko ba a son ta yi yawa in ta yi yawa to za ta haifar da kasala warrutu bati da kuma ɗanyantaka ɗanyantaka shi ne sanyi kowane na ɓangaren jikin mutum sai ka kamar sanyaye ke kamar ƙanƙara to shi sa za ga mutanen da ke rayuwa wurin da adda yawan sanyi za ga sun fi kowa kasala saboda wannan sanyin yana nene naman jikinsu da fatar jikinsu da ƙashinsu daga nan sai kasala ta biyo baya to da ɗanyantaka da ainihin majina su ne sabab na jayo kasala sai ce wa ɓariƙo ta ƙalilihi to hanyar da mutum zai karanta in majina ta mai yawa kenan ko wadda ka dahe mai gaba ce ko wadda ka dahe mai makoshi ce ko mawace ce hanyar da zai biya karanta ta ta ƙalilu ta'ami shine ya karanta cin abinci domin yawan cin abinci yana haifar da yawan majina eh karanta cin abinci yana haifar da karantuwar ita majina din kila an ce ittafaqa sab'una nabiyyan alaihi wassalatu wassalamu ala anna aksara nisyani min kasratil balgami an ce an samu annabi 70 sun yi ittifaki akan cewa mafi yawan abin da ke sa mutane na mantuwa shine min kasratil balgami saboda yawan majina ne to da ittifaqi wallahu a'lam bi sihhati eh to haka dai bala ya hakaito shi dan ya ce kila bai faɗi ina dauko magana ba yana iya yiwa haka ne yana iya kuma yawa la nukazzib kuma wala nusaddiq ba za mu ce haka bane ba za mu ce ba haka bane domin yiwuwar kowanne daga cikin su wa kasaratul balgami shi kuma yawan majina min kasarati shurbil mai abinda ka haifar da shi yawan shan ruwa eh yawan shan ruwa to shi ma yana haifar da majina wa kasaratu shurbil ma'i shi kuma yawan shan ruwa min kasaratil akali yawan cin abinci ke kawo shan ruwa duka ga mutum kullum kaji ya ce ai shi shan ruwa gare to ci gare yana da ci da yawa wal khubzu masa aliyabis wadda take busassa ko gurasa duk ana kiranta alkhubzu ya qata'ul balgama shin masa busassa wadda ta bushe to yana kace yana yanke majina yana maganin majina waka zalika haka akalu zabibi cin zabibi alar reki a lokacin da mutum ya tashi daga bacci bai ci komai ba yana jin yunwa to cin zabibi shi ma ka samu zabibi kwara biyu ko kwara uku ka ci to wannan zai taimaka ya yanke maka majina wadda ke sa ka yawan kasala da yawan bacci da yawan mutuwar jiki da gaban jiki da sauransu ya an ce arrik shine zan mutum ya tashi da miyan kwana ba tare da ya ci komai ba amma an ce arrik shine miyau to in ka tashi tun da safe kamin ka ci komai to ana son ka samu zabibi guda biyu ko guda uku ka ci ba a son a yawaita ci ne yawaita ci ne yana haifar da matsala shi kamar da zai fada wala yakthuru minhu kashi yawaita cin zabibi hatta la ya hata ju ila shurbil ma'i dan in ya yawaita cin zabibi to zai kai matakin da kuma bai bai shan ruwa bai shan ruwa an gani? to wannan shi ne shi ne walayi kusiru minhu kashi yau ta cin zabibi hatta har ya kai ga matakin da laya hataju ila shurbil ma'i ba laya hataja ba ne laya hataju ila shurbil ma'i ta yadda ba da bukata zuwa ga shan ruwa fayazidul balgamu kuma sai ya zama majinarta ta ainihin karu an gane to shi yasa ake son ka ci kaɗan don in ka ci zabibi da yawa shi zabibi zahi gare shi yana da zafi to in ka ci shi da yawa sosai to kaga zai taimake zai zai haifa maka da kuma buƙatar ruwa to shi yasa ake son ka ci shi kaɗan in ka ci shi kaɗan ta yadda baka da buƙatar kuma yawan shan ruwa amma in ka ci shi da yawa to zafin shi zai haifar maka da yawan jin kishirwa wanda kuma ana bukata kuma sai ka sake shan ruwa da yawa to kuma shan ruwan da yawa kuma zai sa majina kuma ta karu wasiwaku shi kuma asawaki yuqallilul balgama yana karanta majina shi ma wannan shi ma magani ne na biyu an gane waye ko na uku waya zidu fil hifzi kuma asawaki na taimakawa wajen karfin harda in mutum na yawan asawaki to har da za ta ƙara ƙwari wal fasaha ce da fasaha fasaha zance fa innahu sunnatun saniyatun kuma shi asawaki ai sunna ce madaukakiya shine saniya waya yazidu fi thawabi sala kuma an ruwaito wasu ruwayoyi cewa yana ƙara lada a cikin sallah duk da hadisan ba su tabbata ba wa qira'atul qur'ani kuma yana ƙara lada wajen karatun alqur'ani shi ma wasu sun faɗi haka amma dai babu nassi eh shi dai ya tabbata dai sunna ne in kayi shi za a baka lada kayi sunna amma cewa sallaka tana da bambanci da wanda bai asawaki ba to riwayoyin ba su inganta daga annabi ba wa kadhalika alqay haka nan amai yuqallilul balgama yana karanta majina don cikin abubuwan da yake magunguna ne amai na ciki ana son lokaci lokaci mutum na yin amai yana ƙara mutum lafiya kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa a cikin at-tibbun nabawi eh saboda duk sanda kai ya amai to akwai cutar da zaka zubar wadda kila in ba dan da aman nan ba yana da wahala ka rabu da ita to shi yasa in mutum ya amai sai kaga yana ta fitar da wasu abubuwa wasu ruwa wata kazanta gata to amai magani ne amma da yawa sosai to amai yana karanta majina kaga wannan shi ma magani ne war rutubat kuma yana maganin danyantaka ta jiki wa tariqu taqlil al-akali to shi kuma hanyar karanta cin abinci at-ta'ammulu nazari da lura fi manaqibi qillatil fi manafi'i qillatil akali game da amfanin karanta cin abinci karanta cin abinci yana da amfani daban-daban to yawan tunanin kai rashin cin abinci da yawa yana da fa'ida kaza yana da fa'ida kaza to wannan zai taimake ka sai ka daina cin abinci da yawa menene amfanin karanta cin abinci wahiyar sihhatu ita ce lahiya duk wanda ka cin abinci dan kadan to sai yafi kowa lahiya wal ifatu da kuma kamun kai don su magabata sun ce aksarul amradi mafi yawan cututtuka na al'umma to sun samu asali ne min kasaratul akali yawan cin abinci shi yasa cututtuka sun kai yawa to sannan ga kamun kai domin duk sanda ka koshi kafi jin karfin kai ta abubuwa ko ba haka bane to ga gani wal isaru da kuma fifita wani akan rayuwarka wai usiruna ala anfusihim kenan walau kana bihim khasasa an gani saboda haka duk sanda kake karanta cin abinci to wannan zai taimake ka wata rana ka fifita rayuwar wani akan taka sai za a kawo abu ko da rayuwar ka na na bukata sai ka baiwa wani sai a kawo abinci ko da bai isa ka sai ka ainihin ɗiba ka ba wani saɓanin wanda shi ya riga ya saba da yawanci da ya ga cewa to wannan abinci ai bai isa te to ina magana kuma ya ba wani wa kad kila haqiqa an fada fa'arun thumma 'arun thumma 'arun shaqa'ul mar'i min ajali at'ami yace fa'arun ya tabbata ya zamo aibi thumma 'arun sannan ya tabbata ya zamo illa aibi cuta thumma 'arun sannan ya tabbata ya zama cuta ko aibi duk wannan taukidi ne eh karara hulit taukid menene shaqaul mari tsiya cewar mutum mutum ya zama shaqi mutumin banza min ajali ta'ami saboda neman abinci ko saboda yawancin abinci kaga iyakan matsala a ce wai don abinci wani ya zama mutumin banza to wannan ai babu cutar da ta kai wannan eh ko dai ya zan neman abin wurin neman abincin sakamakon neman abincin yasa ya zama shaƙi ko kuma abincin ya ci sai ya samu ƙarfi kawai sai ya kama shaƙiyanci to kowanne daga cikinsu mala ya ce fa'arun illa ce aibi ce wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala ya ce salasatu nafarin mutum uku yubghiduhumullahu ta'ala Allah yana kin su bai son su min gairi jirmin kuma ba tare da wani laifi da sun kai ba na farko al'akulu mai yawan cin abinci wal bakhilu da maruwaci wal mutakabbiru da mai girman kai to waɗanga ba ko ba su yi laifin komi ba Allah bai son su Allah na kin su to da wannan bai tabbata a hadisi ba bai tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ba wata'ammulu lura yawa cikin abin da kuma ke kawo karanta cin abinci shine yin tunane fi mabari kasaratul akali game da yawan cututtuka da ke bayuwa saboda yawan cin abinci wahiyar amuradu shine rashin lafiyoyi wa kalalatu tabi'i da kasawar ɗabi'a ya zan rayuwa ba ta iya dandanan ta kasa ko ta kosa kosawar ɗabi'a kila an ce albitinatu cika ciki to zuhibul fitinata tana tafiyar da basirar ɗan adam idan ɗalibi na yawan cin abinci to zai rasa basira zai rasa fasaha ku kiya an hakaito an daga jali nusa wani kirista ne ya daga cikin wani babban likita ne daga cikin likitocin yunan wasu kuma sun ce ba ma guje ne baya bautar komai wadda haka ba musulmi ba ne amma dai na da maganganu na hikimomi da ya yi a kan abin da ya shafi fannin likitanci to annahu kala ya ce arromanu iccen roman naf'un kullu gaba ɗayansa amfani ne sawa'un ‘ya'ya ne ko sansami ne ko iccen ne ko sayu ne duk abin da ya shafi rumman to yana da amfani ga ɗan adam ta kowace fuska ana buƙatar mutum ya dinga cin rumman shi ma duk waɗanda abubuwa ana sayar da su kasuwa wasamaku shi kuma kifi dararin kulluhu gaba ɗayansa cuta ne kifi ba cuta ne ba a son mutum na yawaita cin kifi an gane? sai ya ce wa kalilun samaki kifi ɗan kaɗan shi kuma khairun min kasirin rumani shi kuma ya fi alheri sama daga cin rumani mai yawa ka ci kifi ɗan kaɗan to ya fi alheri sama da ka samu rumani mai yawa ka ci duk da an ce kuma shi rumani ɗin alheri ne gaba ɗayansa to ba a san shi ma ka yi wata ci ne don shi ma yana da zafi an gani shi kuma kifi a suka ce cutarsa yana yana yana yana yana rage basira yawancin kifi to yana sa mutum ya zama sannan yana sa kasala don yana sa jiki ya zamo jiki baya da ƙarfi haka jiki ya zama mai taushi sau da haka ana son ka ci kifi amma karka zure sosai wafihi aidan kuma a cikin cin rumman da yawa ko cin kifi da yawa itilaful mali ai akwai lalata dukiya don duk abin da ka kasa kuɗi ka sayi ba zai amfane ka ba to ka yi itilaful mali ka lalata dukiya wal akalu ci fauka shibai sama ga ƙoshi bayan mutum ya ƙoshi kuma ya tasawa dararun mahadun cuta ce tsintsa da zaran ciki ya ƙoshi to baya buƙatar a sa mai wani abu duk abin da za a sa daga baya cuta ne ko mina na kuma sannan wa yastahiqqu ne ba wa yastahiqqu ba wa yastahiqqu bihi al-iqabu iqaba ko wa yastahiqqu bihi al-iqaba al-iqaba ya kamata yanzu sai ya zama fa'ulun bihi masu wa yastahiqqu kuma yana cancanta bihi a dalilin cin abinci mai yawa a dalilin cin abinci bayan koshi al-iqaba azaba ga Allah subhanahu wata'ala fi daril akhirati a gidan lahira kuma ana iya ɗaukar shi wa yustahaqqu sai zama mabniyun lil majhul wa yustahaqqu ana cancanta bihi a dalilin cin abinci bayan an koshi al'iqabu samuwar hukumar ubangiji fid daril akhirah anan gidan lahira wal akulu shi kuma mai yawan cin abinci bagidun fil qulubi maƙiyi ne a cikin zukatan mutane mutane ba sa son shi wa tariqu taqlilil akali hanyar da ake bi don a karanta cin abinci an yi akulal at'imatan dasimata shine mutum in zai ci abinci ya dinga cin abincin da adda mai to yawan cin abinci mai mai yana taimakawa mutum ya daina cin abinci da yawa don galibi abinci mai mai dandanan ya sa mutum ya koshi ko ka ji cewa abu kaza ba ka shawa ce shine addasima wa yuqaddimu fil akali al alfafa kuma ya aka kawo abinci mutum zai ce to ya gabatar da wanda ya fi taushi akan wanda ke da ƙarfi wal ashha kuma ya fara cin abin da ya fi sha'awa sannan ya bi masa don in ka ci wani kabbar wanda ka fi sha'awa to zai zan ko da za ka zo ga wanda ka fi sha'awa ka koshi kuma ba ka iya bari kamar wanda zai ci to sannan ya ce daga baya ci nama ta gani to shi ga sa gashi ya koshi kuma yana ta to kamata ya ci nama in ya ci nama sannan me sannan ya ci to daga baya wala ya akulu kuma kada mutum ya ci abinci ma'al ji'ani tare da masu jin yunwa jam'u ja'i al-ji'an eh domin cin abinci tare da majiya yunwa to yana sa cin abinci da yawa saboda daɗewa suke suna ta ci daɗewa kai har yanzu kana biyar su kana tsammanin baka koshi ba alhali ka koshi kuma sai su koya ma cin abinci tunda su kaga daɗewa za su yi su dace eh to karka ci abinci tare da masu jin yunwa illa idza kana lahu garadun sahih sai dai in mutum ya zaina da wata manufa ingantacciya ta cin abinci mai yawa to wannan sun ce babu laifi fi kasaratul akali akan cin abinci mai yawa shine bi an ya taqawwa bihi ala siyami sahur zai yi to sai zan yana son kuma sahur din nan kai ya je yunwa to babu laifi nan ya dan ci abinci mai yawa saboda ya ji karfin yin azumi wasu salatu ko yana son shi kiyamun laili ya yi sallah ya yi ta sallah to babu laifi ya ci abinci mai yawa wala amali shaqqa ko kuma zai yi ayyuka masu wahala to falahu zalika ya samu ya ci abinci mai yawa saboda waɗanda manufofi amma in ba manufar komai to kar mutum ya ci abinci mai yawa eh su ma waɗannan manufofin in ba su ci karo da karatu ba in dai karatu ne zai yi to ya yi tagazan game da cin abinci mai yawa fasulin ya ƙare ko? to ya kamata kuma a ce mun dakata da yake kusan yanzu na mun kai rabin littafi sai mu bari mu gani in Allah ta'ala ya sa cikin azumi mun samu dama sai mu duba mu gani akwai lokacin da ya kamata mu ainihin saka littafin ko sai mu saka da sauran littattafan da kuma muka yi bayani a baya na abin da ya shafi ashariya da wutiriya da makamantansu in kuma allah ya sa ba a samu lokaci ba kuma sai mu bari har zuwa wucewar ramadan zuwa bayan sallah sai mu dora inda mun ka tsaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته